بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci wanda shine yammacin juma'a 11 ko 12 11 ga watan safar da safar Najeriya ko 11 ga watan safar shekarar hijira ta 1446 daidai da 16 ga watan August shekarar miladiya ta 2024 a wannan aji namu na faslu Sheikh Al-Albani al-Usul inda muke karatu daga darussa daban-daban a yau insha Allah zamu darasi mai taken ladabi da biyayya wanda shine darasi na 24 wanda muke yin sa daga littattafan da muka musu wannan take wanda suke karantar da wanda ya shafi ladubba da wato ɗabi'u da halaye wanda musulunci ya karantar littafinmu na farko kamar kullum shine kitabul adabi wallafar al-imamul hafiz abubakar ibn abi shaiba rahmatullahi alaihi al-imamu ibn abi shaiba ya rasu a hijira na da shekara 200 ne da talatin da ainihin wato biyar za mu tashi inda mala yake cewa babu man kariha an ya ƙular rajulu inni kaslanun babin da ke bayani akan wato wasu cikin salaf waɗanda suka ƙyamaci mutum ya dinga cewa na gaji wato kamar faɗin cewa kai na gaji ina jin kasala wallahi yau ɗin nan ba na jin ƙarfi a jikina irin wannan kalmar da muke faɗa ba maganin ta komai a wurin magabata suna ganin kamar kalma ce da bata dace da wato abin nan ƙwazon mumini ba saboda al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min dhaif wa fi kullin fi kullin khairun mumini mai ƙarfi mai juriya mai ƙwazo yafi alheri fiye da ragon mumini mai karaya mara mara ƙwazo duk da yake dukkaninsu suna da tarayya a asalin alkhairi na imani saboda wannan ka'idar da kuma ka'idar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ma yi addu'a zamu ji ta a gaba addu'a Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazani wal ajazi wal kasali da, da sauransu Allah ina neman ka tsare ni daga ainihin wato damuwa da bakin ciki da gazawa da kasala da talababuwa kenan sauraka ba a so mumini ya yawaita yin kwambalin cewa yana jin kasala bai jin karfi a jikinsa ko da yana ji din to ba sai ya faɗa ba ina fata mun gane wannan qala dasana waqi'un an mis'ar ibn kidamin an simakin al-hanafi qala samitu ibn abbas yakrahu an yaqula ar-rajulu inni kaslan kaji daga sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa wannan riwaya cewa an ji yana kyamatar haka al-Imam al-Bukhari ma ya fitar da wannan ainihin asari a cikin Adabul Mufrad nasa babu man kariha an yaqula rajulu huwa Allah huwa billahi wa bika babin da ke bayani akan kyamatar a cikin kalmomin da ake kyamatar mu'mini ya dinga fada yace na gama shi da Allah da kai ka gwama gamawa da Allah ka gwama shi da wani dan adam shi ma wannan abin kyama ne ba a son haka so da ana so a ware Allah shi kadai in ma in ma sai an hada to sai dai hada da thumma ya zama akwai wato bambantawa da thumma qala dasana ibn numair an al-a'mash an abi rashid anna ukhtan li ubayd li ubayd ibn umair istashfa'at bi rajulin alayhi wata yar uwar ubayd ibn umair shine abu asim ubayd ibn umair yana daga cikin manyan tabi'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana cewa wasu na ganin ma ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan yaro eh shine farkon alƙali a zamanin Sayyidina Umar wanda Umar ya bashi alƙali wato ya dauki wani aiki daga cikin ayyukan halifa ya bashi wanda a idan halifa shi ke alƙalancin Umar ya bashi halifa ya zauna a garin Makka yana wa'azi in yana wa'azi har cikin sahabbai sahabbai dan Umar sun zuwa sarrace wa'azin shi saboda Allah ya mishi hikima wanda yake in yana wa'azi yana sa mutane kuka zukatansu na laushi to ta sahabbai suna zuwa gun wa'azinsa Allah ya gafarta musu yace fa qalat tace innama huwa billahi wa bika don Allah kuma dan kai fa ghadiba wa qala ana wa huwa billahi ce ke da mu kuke hadawa kike hadawa a wuri guda haka ce dan kai dan Allah to yace babu kyau haka shi ma babu ma kariha an ya kula rajulu Allahumma tasaddaq alayya babin da ke bayani akan karhancin mutum ya dinga cewa ya Allah ita mace riwaya ta cikin albul mufrad ya Allah kamun sadaka ya Allah wannan shi ma yana daga cikin wato mahduratul alfaz lafza sai dai kace ya Allah ka bani Allah kai mini baiwa Allahumma nun alayka kace Allahumma tasaddaq alayya eh Allah baya ma bayi sadaka sai dai bayi su majunan su yi majunan su dan neman lada a wurin Allah amma Allah shi baiwa yake qala dasana abu usama an sufyan an muhtar ibn fulful qala samitu umar ibn abdul aziz yakrahu an yaqula allahumma tasaddaq alayya walakin li yaqul allahumma mnun alayya eh wannan ita ma riwaya kamar yadda muka ji cewa malami cikin tabi'ai kuma cikin sarakunan banu umayya ya kyamaci haka babul qawli fi sana'i wa anna man asna faqad ajza babun da ke bayani akan hukuncin yaba wa dan uwanka in ya maka alkhairi idan mutum ya maka alkhairi ya maka kirki ya ce maka maka ya sa maka wata mafita ya maka alkhairi to ana so ka yaba mai kaga wannan yana cikin sunna jama'a yana daga cikin kuma abinda wasu suna ganin wai hakan gazawa ne ka faɗa alkhairin wanda ya maka to mummunar fikira ce tunani ne mara kyau ya zama baka iya yaba wa mutane qala dasana yazid ibn harith ibn harun qala akhbarana hisham an hafsa an rabi' ibn ziyad daga ar-rabi' ibn ziyad an ka'ab rabi' ibn ziyad al-harithi an yi sabani game da ko sahabi ne ko ba sahabi bane al-imamu an-nasai ya fitar da hadisin sa a cikin sunan dinsa amma dai akwai sabani to amma anan dama bai kawo shi marfu'i kai tsaye ba yana riwaya ne daga Ka'ab qala yace a wallahi mastaqarra li 'abdin sana'un fil ardi hatta yastaqirra lahu fis sama kina rantsa da Allah wani bawa ba zai tabbata kaga ana yaban shi bai daya muminai suna yaban shi bai daya a duniya face sai ya kasance mala'iku ma suna yaban shi in ka ga muminai sun haɗa akan yaba ma wani bawa cikin bayi to alama ce akan cewa almala'ul a'la mala'iku da suke sama su ma suna ta yaba mishi ne kamar yadda a cikin wani hadisi wanda yana cikin bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idan Allah ya yarda da ya yarda da mutum ya amince mishi sai ya faɗa wa jibril ina son wane kai ma ka so shi sai jibril shi ma sai ya fara kaunar wannan bawa sannan sai jibril ya gaya ma sauran mala'iku ya ce Allah yana son wane ya ku mala'iku ku kaunace shi wato za su kaunace shi kauna khassa bayan kauna amma da suke wa dukkan muminai to daga nan idan suka kaunace shi sai su yawaita ambatan shi a cikin su suna labarin sa cewa oh wani ya more Allah yana son sa sai mala'ikun da suka san aikin da yayi wataƙila masu hutu su ce ai Allah yana son shi saboda yayi kaza ne yayi kaza mu muka yi rikodin ayyuka kaza da yayi da sai labarin shi ya bazu cikin mala'iku to daga nan sai Allah ya saukar da labarin zuwa ƙasa shi sai kaga ambatan alkhairi ya tabbata ga mutum Allah ka samu dace malam yace wa haddathana yazid ibn harun wannan riwaya ita ma tana cikin littafin majma'uz zawaid yazo a cikin tabin majma'uz zawaid daga al-hasan daga abu umama haka nan tabarani ma rawaito da shi da ahmad dan hanbali cewa innal miqata minallahi azza wajal mai al-miqa yace wahiyal mahabbatu tusabbu minas sama ita ce tsantsar kauna da za a dinga zazzago mutum ita daga sama sai waye gari kowa na kaunarsa wance ce daga daga Yazid ibn Harun babban malamin na akhbaran al-Awwam ibn Haushab qala altaqaitu ana wa Iyas ibn Muawiya bi dhati irqin al-qadi Iyas ibn Muawiyata Abu Wathilat al-Muzani mashahurin alƙali ne dan gidan wannan sahabin nan Muawiyah ibn Qurra Muawiyah ibn Qurra sahabi ne mashahuri ya gadawa da ɗansa hikima da da hangen nesa domin Iyas ya kasance alƙali ne abin buga misali wajen hankalinsa da hangen nesansa da iya warware shari'o'i masu sarkakiya in ka koma a cikin littafin الطرق الحكمية في إصلاح الرأي والرعية ذاك ابن القيم يكاو هكا أتكين أدب أتكين أبنا أخبار القضاة ذاك نما أنا أنا يوان كاو لابارنسا هكا الإمام الإمام أبو الحجاج المزي أتكين تهذيب الكمال يا مش دوغ وترجمة دي أمبتي غير وانا لابارا هكا ننكاف ما المزي هكا ابن ابن عساكر الدمشقي أتكين تافنسا tarihu dimashqa duk sun masa doguwar tarjuma saboda haka al-imamu zahabi ma da yayin sirra alamin nubala kawai sai ya ce wa qad istawfa akhbarahu shaykhuna abul hajjaj al-mizzi kawai shi ma sai ya rafanza na mizzi din bai tsawaita ba ma ina fata mun gane wannan to sun hadu a zata irq sunan waje ne fa zakarna ibrahim at-taymi sai muka fara ambatan malam ibrahimu at-taymi da mutumin kufa din nan dalibin abin nan abdullahi dan mas'ud فقال إياس لولا كرامته علي لأثنيت عليه sai Iyas ya ce wallahi ba dan yadda yake mun kwarjini ba da na yaba mishi da na ambaci yaban shi fa qultu sai na ce masa hal ta'rifuhu dama ka san shi qala na'am ce kwarai kuwa qultu sai na ce falima takrahu thana'a alaihi to me yana ka yaba mishi din qala innahu kana yuqalu yace domin an ya kasance ana cewa inna sana'a minal jaza'i in ka yaba wa mutum to ka biya shi ci tuni ko bana so na biya shi ina so ya ci gaba da bi na bashin girman sa da nake gani mun gane eh irin da turanci a ce i still want to owe him ina so ya zama yana bi na bashin wannan girman ban so in biya shi alherin da ya mu kaji yadda salaf suke da irin wani tunani malam ce shi yasa bazan dinga yaban shi ba saboda larabawa suna fara akan magana cewa idan mutum ya maka alkhairi in ka yabe shi har aka shaida cewa ka yabe shi to kamar ka biya shi alherin da ya maka shi kuma baya so ya zama ya biya shi wa haddathana mu'adh ibn humayr an anas qala qultu qala anas yace qalatil muhajirun ya rasulullah mutanen makka al muhajirun suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ra'ayna mithla qaumin bamu taba ganin wasu mutane qadimna alaihim wanda muka zo garinsu a Hassana Bazlan min kafirin wanda suka iya saryar da abu mai yawa wala a Hassana muwasatin fi kalilin kuma suka iya ko ba su da shi da yawa su ɗauka su bayar wato yadda talakansu ke kyauta haka mai arzikin su ke yi mai arzikin ba shi da ƙyashi talakan shi ma ba shi da ƙyashi kowa a cikinsu yana yi kamar suwaye madina suke magana kafaunal mu'nata ce sun wadatar da mu daga duk wata bukata wa ashrakuna fil manha kuma sun yi tarayya da mu a cikin abinda al manha shine abinda ka samu babu wahala wato aba eh al mahna eh al mahna abinda za a baka kamar kyauta abinda irin abinda sakwatawa suke cewa wanda zaka samu gaban za shine al mahna wato ba, ba, ba, ba mu siya ba ba mu ci bashi ba ba rance ba ba kudin biyan kwadago ba haka kawai mutum ya baka gida ya saki mata ka aura ya baka rumfar kasuwa ya baka jari ya baka komai duk ya baka gona duka ta sakwatawan duka gaban zafa shine almahna mun gane kad khifna an yadhhabu bil ajri kulli sai suka ce muna jin tsoron kai da malada duka nasu ne mu kai tun banzan da muke iya duniya ne malam sahabbai malam daban ne kaga mu ne sai mutum ya ga aishi kenan bari ya shanta ke kawai ci gaba da cin banza tunda ta faɗi ga sassa baya tunanin komai bai tunanin kar ya zama alherin shi da lahira ake gaggauto mishi mu yanzu kowa ya fi sa a ce shine yake ci ba shi yake bayarwa ba shine yake samun salala ba shi yake samu a hannun shi ɗan kaɗan ne waɗanda Allah yake ba su wannan ƙarfin zuciya da, da alherin bari su su zama alyadul uliya allati hiya khairun min al-yadi sufla galibin mu yanzu ɗan adam mu musamman zama a sufla tun daga ga an waye gari malam maza yanzu kowa so yake waya a wurin mace mai attajira akwai wanda ma ya yarda ya zama shi mijin hajiya ne ta ta yi kanshi ta fita ta je ta dawo yana zaune a gida ya je ya buga wa mota iska ya siyo gas in ta ce ya abinci ma duk zai in za ta ba shi kuɗi ya kashe to ba komai namiji ba jama'a wannan ai kaga an haihu asara an sha wahalar jego gaban za wallahi to balantana kuma su mata su dama in sun nema haka ma ai ba komai ko to kaga dinda yanzu ko kana ko karantawa kake yanzu idan aka san malami ne kai attajiri ne bada kuɗi kuma kana kala haka za wa haka za sai kaga an cika makaranta sai ga yanzu irin majalisar da muke kala ba mu kai mu goma ba inda a ce an san cewa din an zo duk wanda zai koma gida da dubu biyar ko rabin te shinkafa wallahi wannan wurin ba zai ishe mu wala ba zai isa ba sai an dinga zuwa daga unguwanni amma tun da iyakacin lairabin mu kawai muke ta guje ku karata can yan lairabi Allah ya shirye shi mu to haka mutane suke komai suna son na banza to su sabai ba haka suke ba da suka ga an ba su na banza an ba su na banza sai suka yi ash-shu'ur bil dhanb sai suka ji me ake ce mishi suka yi feeling abin nan guilty ko sai suka zo suka wani tambayi suka ce ya manzo Allah waɗannan mutanen Madina waɗannan mutane da alheri ya musu yawa alheri ya musu yawa mu yaya za mu yi da su ne faƙala sai annabi ya ce la kar ku tsammance ba ku da alherin lahira kuna da shi Allah ya ambata sai da aka fara ambatan su ma menene ladina walladina tabau dar wal iman kafin wannan ayar li fuqara alladina li fuqara alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yawwa sai da aka fara ambatan su su muhajirai sana aka ambaci walladina tabau dar wal iman min qablihim kaga suna da asbaqiya ta su suka fara mayin imanin to zaka sai annabi ya ce musu a'a ma asnaitum alaihim matukar ba ku zama butulu ba ku dinga yabawa kuna shi musu albarka wa da'awtumullah lahum kuna musu addu'a Allah ya sakan ka musu da alkhairi saboda mutumin da yake maka alkhairi saboda ya samu kanshi a halin shi yana da alkhairin kuma Allah ya fifi ya fifita shi a kanka a duniya to zaka iya yin balansin wannan fifikon ta hanyar duk in ya baka kai kuma ka yaba ka yi addu'a a kan idansa a bayan idansa ka yi a zuciyarka ka tuna da shi a kodayaushe yana raye ko baya raye kuna tare ko ba kwa tare kun ɓata ko kuna nan a haɗe ka dinga tana shi kana tana shi kana mai addu'a tun ne ya taɓa biya maka kuɗin school fees ya taɓa kwatanka hannun 'yan sanda ka zo za ka yi aure baka da sadaki ya biya maka ya taimaka maka ka samu scholarship da irin waɗannan ka je neman aiki ya sama maka ya sama maka mafita an zo za a zalunce ka ya tsaya maka to ko da yaushe ka dinga tana wannan alkhairin kana yaba mushi kana mushi fatan alkhairi to haka haka sahabbai suke Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su wannan hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam At-Tirmidhi ma rawaito shi haka nan al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi a takeice hadisi ne kuma tabbatacce insha Allah malin ya ƙara cewa babu ma ja'a fi rajuli ya ƙulu ya akhihi jazakallahu khairan daga cikin addu'a ɗin wata ke takaitacciya kuma mai albarka kuma wata ke da dunkulalliyar ma'ana idan mutum maka alkhairi kana iya ci mishi jazakallahu khairan ta tsaya a matsayin Allah ya ji kan iyayenka Allah ya sa ka fi haka Allah ya sa su goggo suna kyakkyawan matsayi ubangiji Allah ya fifita ka akan abokan gabanka makiyanka Allah ya kada su duk wannan bambadancin da zaka yi ta yi to bai kai daraja ka ci mishi jazakallahu khaira domin alkhair ya haɗe duka waɗannan kuma shi lafazi ne daga bakin wane daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa haddathana waqi'un am Musa ibn Ubaida am Muhammad ibn Thabit an Abi Hurairah qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qala ahadukum li akhihi jazakallahu khairan faqad ablaga fi sana idan ɗayan ku ya ce wa ɗan uwansa Allah ya saka maka da alkhairi to ya kai matuƙa wajen godiya wato ya yi itirafi da cewa an masa alkhairi akwai riwaya daga lima daga Abu Sa'id al-Khudri wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yashkurullah man la yashkurun nasa don ga baya godewa mutane to alama ce akan cewa bai godewa Allah ɗaya daga cikin fasara ko kuma la yashkurullah akwai wannan lafazin Allah bai karban ibadar mutumin da la yashkurun nasa domin ashkura zuwa da ma'anan ibada wato Allah ya maka nema ka gode mishi in ma ka gode in dai baka gode yan umukan mutane in sun maka to Allah ba zai karɓar gode da ka mishi in kai da la yashkurullah jama'a tambayin da nake so ne mana anan shine mu koya ma ƴaƴanmu da na ƙasa da mu wannan tarbiyyar ko kai kai ma ƴaƴanka ba ka koya musu dinga cewa baba mun gode Allah ya saka da alkhairi inna mun gode in wani ya ba su kyauta kaga da ana mana wannan mana yara aka baka abu baka gode ba a gidanku sai a kwace abun ba nan da nan sai a kwace a ce tunda baka godiya an baka to amma sai ga yaro sai a mishi abu ba zai gode ba ballantana kuma babba wani girman kai da ke cikin mutane da ɗabi'a zaka ga ƙabilu na nufi anan waɗanda ba hausawa ba na faɗa ne don a gane sun fi mu irin wannan abin musamman yarbawa da nufawa da ire-irensu za ga mutum kama shi alheri sai ya shekare na magodiya zane ka thank you for that day sai thank you for yesterday musamman a ce ka rage mai hanya a mota ko ka ba shi abinci ko ka mai rage a kasuwa ko ka fita da shi daga wani kunci ya dinga gode maka kenan sai ya dinga sa mutane ma suna kiranka a waya an ana maka godiya sai ya dinga sa sa a kira ka nan a waya a kira ka kaza kaza kaza wani wallahi sai ka ji kunya ma ya dinga gode maka ko kuma ka ga kamar ma ya dawo maka da kuɗin da ka kashe a garin buga waya to mutanen ƙauye suna da wannan musamman fulani da sauransu amma mu yan birni sai wanda Allah ya taimaka tun kokari mu taimake mu sai Allah ya taimake mu na'am eh eh gaji ku garin rogo ya bashi a makaranta nan poli amma daga nan ya zama mai gidan shi baya baya baya gaisawa da shi ya ba shanu sai dai duka ko garin rugu fa wannan namu na talaka wanda ke shi ma ya zaɓi iyayen gidan shi ko ya fuka wadda sana wakil an usama bin zaidin an talha ibn ubaidillah ibn kariz قال قال عمر رضي الله عنه لو يعلم أحدكم ما له في قوله جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض لأكثر منها بعضكم لبعض da mutane sun san abin da yake cikin fadin jazakallahu khairan na alherin da ke cikinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da an yawaita fadinta da kowa ya dinga fadinta ba ji ba gani za a yi ta fadinta to da haka jama'a mu dinga fadinta mu dinga yabawa mu dinga yaba alheri idan an yi mana kuma kai ma ka da kokarin kana mai da alkhairin kar ka zo na kawai kai sai dai kullun ai maka kai dan yabo ne kawai ka tsaya a ajin yan yabo Allahu musta'an za mu tsallaka makarimul akhlaqi na al-Imam al-Hafiz Ibn Abi Dunya wanda ya rasu shekara ta 281 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan za a iya tunawa a cikin wannan littafin malam ibnu abid dunya yana ta kawo mana babuka daban-daban game da falala da alheran da ke cikin biyayya ga iyaye musamman mahaifiya bayan da ya kuma kawo hadisai ya kawo maganganu da kissoshi yanzu kuma sai ya ce birrul ummahat ala alsnati shu'ara labarin biyayya iyaye a bakin mawaka wato kaji had mawaka ma ba a basu a baya ba qala hadathana isaq ibn isma'il qala hadathani ma'lum ibn isa qala hadathani abdurrahman ibn abi zinadi an hisham ibn urwa qala bainama umar yatufu bil ka'bati idha rajulun yahmilu ummuhu wa huwa yaqul wata umar yana tafiya yana tawafi a ka'aba sai yaga wani mutum yana goye da mahaifiyarsa lokacin babu keke irin wannan na wheelchair da ake tura mutane da ka tsofaffi masu shekaru sai dai mutum ya goya babarsa ko babansa ko kuma ya biya kuɗi a goya su su yi ɗawafi goyo da kasan ana yi sai umar ya ga wani goye da mahaifiyarsa yana waka yana cewa ahmilu ummi wa hayyal hammala turdu'uni turdu'uni durrata wal ulala hal yajzaina waladun fi'ala yace ahmilu ummi ina goye da babata wahiyar hammala alhalin da ita ke goya ne turdi'uni kuma tana shayar da ni addirrata shayarwan safiya wato nonon da ake bayarwa da zaran ya farka shine addirra wal ulala da kuma wanda ake sha da rana shine al ulala asali ya dauko ne daga binnan adabiyat na garken raƙuma makiyayi kan tatsi nono da sassafe to shine addurra an ce yana da tsafta sosai wannan nonon kuma yafi yafi tara kwayoyin halitta masu amfani sai kuma akwai kuma al'ulala shine ne ake tatsa da rana bayan dabbobin sun yi kiwon safe sun dawo inda suke hutawa to sai a ƙara tatsa shi ake cewa al'ulala ita tana shayar da ni da safe kuma ta shayar da ni da rana wato ba ta masa ruwan nonon ta kenan hal yajziyanna waladun fi'ala yace anya kuwa ina tambaya shin da idan yayin irin waɗannan ayyukan ko ya sakanka da mahaifiyarsa ko ya biya ta fa qala umar radiyallahu anhu la yace san baka sakanka mata ba wala rada'atan wahida wallahi baka biya bashin koda tsotso ɗaya da kai wa nonanta ba karka tunanin wai manan ka goya ta je aikin haji wai ka biya ta ko a yanzu ne ka tandan ka bai ma uwarka miliyan 8 da rabi ta tafi aikin haji ko kun tafi tare kana ta hidima da ta ka dauka wai shikenan to fa yanzu ba ka ribin da mu a'a kana nan you are indebted you are, you are, you are very much indebted kuma gane wa haddasani ishaqu qala haddasana ma'anu ala haddasana ibn abi zanadi an hisham an hisham ibn urwa anna rajulan ru'iya wa huwa yatufu bil ka'bati wa qad hamala ummuhu wa huwa yaqul didi irin waccan kisar ce yana goye da uwarsa sai yake cewa inni laha matiyatun la unkiru idar idar rikabu nafarat la anfuru ko la anfiru ma hamalat wa arda'atni aktharu yace inni laha matiyatun na zama abin hawan mahaifiyata la unkiru bana kyamar haka bana jin komai a raina dan na zama abin hawanta idar rikabu nafarat yace idan dukkanin ababen hawa sun guje ta la anfiru ni bana gudunta inni laha yace ma hamalat wa arda'atni aktharu domin kuwa daukan da ta yi mini da shayawar da ta yi mini yafi wanda ne mata yawa wa hadathana ibn jamil qala hadathana abdullahi qala hadathana shu'ba an sa'id ibn abi burda an abihi qala kana umar yatufu fara'a rajulan yatufu hamilan ummuhu wa yaqulu umar ya ganshi yana cewa inni laha ba'iru hal mudhallalu in du'irat rikabuha lam ad'u lam ad'aru ahmiluha wa ma hamalatni aktharu yace inni laha ba'iruha almudhallal ni ne raqumunta wanda yake tafiya lakwai lakwai sai da tai da shi in in zu'irat koda an firgita ta in zu'irat rikabuha inda za a firgita duk abokan tafiyarta a cikin karabkarta lam az'aru lam az'aru afwan ni ba zan firgita ba zan ja ta a guje in firgita ta ba ahmiluha ina ɗauke da ita amma wa ma hamalat ni aktharu ɗauka da ta muni yafi nata yawa goyen da ta muni yafi nata yawa au qala atwalu maimakon aktharu kenan sai ya ce atarani jazaituha yabna umar Allah shiga ta malam kana ganin na sakan ka mata qala la yace sam wala zafratan wahida ko tsotso guda wannan lokaci ma an ka fara hakuri sai ka cije ta haka za ta hakura قال حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا بن المبارك أما عمر أمن سمع عبد الله بن عبيد قال جئت جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فقالت وتماتا تزوجون سيدنا عمر بن الخطاب الله يقارى مسا يدا تشي مسا تشي cikin waka khallau khallau khallu tariqa ya ibadar rahmani أخبر أمير المؤمنين بالشان الحمل حول والرداء, والرداء حولان تشي خلوا الطريقة كبودا من هنيا يا عباد الرحمن يا كوباين الله أخبر أمير المؤمنين بالشأن ina so in gaya wa shugaban muminai labari na alhamlu haulun ciki shekara guda warrada'u haulani sannan kuma wato shayarwa kuma shekara biyu sun majalasat sai samu ta zauna faƙalat inna bini hada kana batni lahu wi'a'un wa fakhidhi lahu hiwa'un wa saddi lahu siqa'un tace wannan dan nawa ciki na shine abin daukar sa jakarsa cinyata ita ce kujerarsa nonuwa na sune abin shan sa falamma balaga manfa'atahu yayin da ya kai sun da za a ci moriyarsa wa adraka khairahu ya samu arzikinsa shine wa innahu lihubbul khairi ya samu arzikinsa arada abuhu an yata an yantazi'ahu min ba sa tare da mahaifin shi shine baban yake so yanzu ya kwace dan sa fa nazara fa idha huwa ka'annahu qad shabba fa khayyarahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Umar ya duba sai ya ga alamar yaron ya zama saurayi qad shabba ya zama saurayi fa khayyarahu sai ki to ka zaba da mahaifiyarka za ka zauna ko da mahaifinka a ƙarshe mana an saka shi a an saka shi a ma'azik yau aka ba yaro wannan zaɓin an saka shi a ma'azik Allah shi kyauta idan aka samu rikici tsakanin iyaye aka aike ma 'ya'ya in san kai sinut tamiz aka ji gaba alƙali an rabu kowa yana so ya claimin habana ko to za a yi ta rikici ne ƙarshen alƙaliyarsa yadda zai yi yarsa yadda zai tarjihi to sai ya ba dan za'i wanda dan ya zaba sai dan ya hakura qala akhbarani al-abbas ibn hisham ibn muhammad an abihi an yahya ibn thalaba al-ansari qala kadima zamanu umara radiyallahu anhu shabun min al-yamani yuqalu lahu al-marajil wannan wannan saurayin kissa shi mashahuriya ce a littattafan tarihi al-marajil akwai in ka koma littafin alfakiha ne cikin akhbaru makka ya kawo labarin haka nan shi ma malam zai bayyana mana labarin haka da sigogi daban-daban anan haka tarihu wasit da kuma littafin al-isaba na ibnu hajar da mu'jamul buldan na yaqutul hamawi da wasu wurare zaka samu labarin mashhurin labari ne kissa ce mashhuriya game da dangantaka wannan bawan Allah al-marajil da shi da iyayensa bari kanna cinye mana daɗin bari mu ji daga daga shi malam ɗin ana wannan wannan matashi yazo fa bada abi ummihi fa khayyaraha thawban thumma sanna bi mar'atihi fa akhadhat thawban hasana yayi tafiya ya dawo sai yazo da tsaraba yazo da tsaraba tufafi ne kala biyu sai fara kai ma mahaifi sai ce ki zaba sai ta zaba bayan ta zaba sai kuma yaje sai ya baiwa matarsa thumma innal umma ita wannan dattijuwa gyatumarsa ta tabba'at saubal mar'aci kasan Allah ya ji kamal albani namu da gafara akwai wani wazi da ya taba yi da dadewa ina jin kowa gida almutala aka yi wa'azin nan akan uwan miji ko da kishiya ai yake cewa ke in ka ga mace ta matsa akan ɗanta da matar shi to din da aka yi ta sa abin da taimaka uban shi ne ita ma ba ta so ai wa ɗanta ce to da haka abin da ya fiye maka zaka iya idan mahaifiyarka da yarka da matarka bakin juna ne kasu zauna gida daya sai kuma zaman lafiya man samu nauri daya su mata ba sa raina abin kishi wannan ba ta taka da uwarka ke kishi da ita ita ma mata taka man ta haifi ya yakka yatta budurwa sai ga tana kishi tana kishi da yatta ita in ka aiki yar ko ta ga kafin sabawa da yar kasan iyaye maza suna da san ƴaƴansu mata sai ga ta fara jin wani ko ta dinga nunawa su to su mata haka suke ɗabi'a ce a jikinsu ɗabi'a ce a jikinsu za ta yi kishi da yatta da ƙanwaka da mahaifiyarka da ɗalibaka da sakatariyarka a ofis duka abokan kishinta ne waɗannan kuma ba ta yadda su ƙaunace ka ba abba ta yi ta duka su ta ƙaunace ka na ro'uwar gida sarautar mata to shi ne sai daga baya sai uwar sai tana ta kallon abin da aka baiwa matar faƙalar da hu a atsayi a atsinihi sai ko ta ce wanda aka ba mata ita shi nake so na fasa san wannan haji fa fa aba sai ce a ina baba ai ba za a yi haka ba kuma wa qala laha qad bada'tu biki ce ai ke na fara baiwa dan haka kin za ki dauki naki ki hakuri fa gadibat alaihi sai ta fushi wa aradat anhu ta dena mashi magana ko ya gaishe ta take kulawa yanyan ba ta kula shi ba thumma atatu umara sai ta tashi ta taho gun Umar dan Khattab radiyallahu anhu fastad'at alaihi ta kawo ƙara fa arsala ilaihi sai Umar ya aika aka kira shi fa qala yace agdabtaha agdabtaha hatta sta'at hatta sta'adat ka fusata ta har sai ta kawo ƙara fa qassa alaihi alqissata yace ya amirul mu'minin kaji kaji kaji kaji kaji kisa kamar da annabi ba da ka'ida cewa da za a baiwa mutane abin da suke da'awa da zaran sun yi da'awa da an ban su an ba da dama daga cikin mutane yakin da ba nasu ba sai ka kiyayi da zaran wani ya da'awar an mai kaza kawai ka hau kai ka kiyayi wannan musamman mata masu kawo ƙara musamman masu zuwa su faɗi labari a duniya irin sirrin sirrin ya mace wani wane ne za a je ka ji mata su ta kawo ƙorafin mazajensu da kaji sai ka ji kawo mijin ɗan wuta ne kawai za ka ji kawai wannan kawai ɗan wuta ne lokaci ko ake jira amma yanzu ya bada nashi narration din kawai sai kaga kai tsaya tiris mu da muke yawan jin ta bakin mata muke musu sulhu wallahi daga experience za ka gane wannan wasu sun girme kama da komai amma an tabbata ta sharba kuka ta shiryo zance to ko sai ka ji yaya ne to dama ka san da su mata da yara mu kiyaye jama'a ɗabi'a su ɗaya mun karanta a cikin istiqama ko ɗabi'a su ɗaya ce wajen their emotional kuma suna iya faɗan kokensu a ko'ina ma ba abin da ya dame su ba su ganin cewa sun tona kansu asiri ko ba su kyauta ba ko ba ya kamata yi ba inda emotion ɗinsu daga ya farka kawai shi kenan kada ka babu mai biye musu a ta yin irin wannan abin da suke sai wanda ya dawo ya zama solo iya matakinsu kamar yadda in aka ce mata da yara su je su yi waƙa da rawa ranar sallah sai kuma a ce kai da akarmakallahu da gemun ka da mutunci ka sai ka je ka shiga wannan sabga ka ka dawo irin su kenan su an halasta musu saboda ba za su iya rayuwa babu wannan ba ko ba halasta ba sai sun yi amma kai kai da da mutuncinka da karamarka to baka zuwa kana biyo irin wannan hayaniya to da Umar ya ji faƙala umaru sai umar ya ce laƙad jashi'iki jashi'at nafsuki fa bi ayi haƙƙin ya ce a'a da tijuwa tsakani da Allah ki nuna san kai me me sadaki haka ai ba mutuncin ki bane wannan faqalat sai ta mai da Umar din kalma shi ba yace ayyu ayyuhar zarrajulul musa'il ayyuhar da ayyuha zarrajulul musa'il bi ayyi haqqin akhidul marajil bi tis'atin hamaltuhu kawamil fil batni lam yahmiluhu anni hamil hatta idha iktar idha iktarabal qawabil wa hadhadal wa hadhasal haqq wa rahal batil زوجته هات التي تنادل وسقت من مالي له الأماكن من أعبد كانوا لنا وجامل فذاك حكي وبه أنادل umar da mata mai da martani ce kai saurara ranka yadda hasa ka yadda tafi shi shi kenan idan ma an ce karshen duniya za a haɗa kai a cuci iyaye dan ma ka za ta dirki ta ko ina kai kanka alƙali sai ka ji kyau a dai ba ta haƙin ko ba na ta bane a zauna lafiya eh ayi hakuri a zauna lafiya ta ce ayyu hadar rajulil musa'il ya kai wannan mutumin umar take cewa wannan mutumin fa wanda kake tambaya ta bi ayyi haqqin akhudhul marajil kana tambaya ta kai baka san da wani haƙƙi na dauke shi a ciki na ba bi tis'atin wata tara hamaltuhu kawamil cikakkun watanni tara fil batni lam yahmilhu anni hamil ban taba ajewa ko na ba wani aro ya rike mun ba me ciki tana ba da ran cikin tana ya rike mun ba ta bayarwa ko hatta idza maqtarabal qawabil ce sai yanzu da ya kai gaba wa hasasal haqqu komai ya fito fili aka ga gaskiya wa rahal batilu barna ta kauda ta, juya ta bada baya eh wa zahal batilu kauna ta targurgu barna ta rugurguje zawwajtuhu hatil lati tunadin wannan matar da kake kokarin karewa ni na aura mai ita ma karewa ta wasuqtu min mali lahul amathil na dauki dukiya ta ma dudu na bayar akai sadaki akai kayan aure akai gina daki akai komai min a abudin ciki akwai bayi da aka bayar a matsayin sadaki lana wa jamil jamil shine qati'u min al-ibl wasu tarin raquma fa zaka haqqi kaji haqqi na da nake magana kai bihi unadil akan shi nake struggle kace me haqqi na da kace fa bi ayi haqqin fa zaka haqqi da umar ya ji sai umar fa hamalat aina umaru sai umar ya fara hawaye wa amarahu bi radi ya ce ya hakuri ba ta duka a ji a nemi ma'uwar gidan waje ita za a ba ta zauna lafiya ta ba washe ce a rabu lafiya malar uwa dogo area ce yayi eh to shi za ita kanta mata in tana da hankali bai kamata ta dinga shiga ta dinga shige ma'uwar mijinta hanci da kudindine ba yanzu kowai mata tun kafin sa aure mutum suke cige yana da uwa in yana da uwa wai to ba ba good candidate bane for for a husband akwai wani suwa da suke faɗa mashi ba zan iya tana sunan ba in yana da uwa me suke cewa hawan jini ko yawwa ce yana da hawan jini ba ce kai wallahi saurayi na hawan jini ne da shi kaza ka dauka wai cutacce ga shi a wai uwar ce hawan jinin kaji shegiya wannan iya shege ne don dangi kuma wani sako to aka ganka saka sai ka rabu da ita ko kuma ka fasa aure har sai hawan jinin naka ya mutu Allah ya kyauta wa haddathana ali ibn al-jadi قال حدثنا أبو يوسف عن محمد بن عبيد الله عن أبي الحسن عن أبي المثنى قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه يخاصم أباه فقال wani mutum ya zo a wajen sayyidina Ali suna fada da babansa suna husuma da babansa yace ayyuhal ayyuhal hakimu hadha walidi haqqa ya kai alkali wannan mahaifina ne da gaskiya atani wa huwa muhtajun wa ma kuntu bihi aqqa ya zo wajena yana da bukata kuma ni ban kasance mai saba wa iyaye ba bazaltul mala fi rifqin wa ma kuntu bihi lazqa na sakin mishi arziki na na bazzala mai arziki na ba tare da ƙauro ba wa ma kuntu bihi nazqa ban kasance wawa shine nazq ahmaq qaish ba mishi wauta ba falamma khaffa min mali wa qad awlaituhu rifqa yace yanzu kuma na waye gari ban da arzikin da nake da shi na da amma da haka ina zuwa mu zauna mai fira wa kad aulaitu sai na canza mishi da abin da baya samu rifqan ina tausasa mishi tawalla mu'ridan anni shi daga nan sai uban ya fita batuna walamma yu'tini haqqa baya kula ni gabaki daya fa qala ali radiyallahu anhu ma yaqulu ibnuka hadha aga kamar kamar da muka fada duk an kawo ƙara kuma muninta sai an ce me yasa kai wata mata ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mijina da daren tashi sallar dare ya hana ni in nayi azumi da rana ya sa in karya sai suka ce ara'aytul ladhi yanhaku za a ja mai a kifa shi cikin jahannama amma sai annabi ce a je a kira shi da yazo aka ce maimaita ta fada nabi ya ce haka ne yace eh duk da aka bai ce ka kurfe shi da duka sahabbai sai ce me yasa kuma sai aka binta ya fita gaskiya ce to ni na aure rabi'atul adawiya ne dare na yi karfe bayan isha ta fara sallah sai asuba gari na kuma ce tana azumi shin mala'ikin ne mala'ikan ne yayi aura ne nabi da gani annabi ce to wa maki ba dun bata kata sake yin azumi mijin tana gari azumin nafila sai da izinin sa sallar dare kuma ayi sadda sadda aje kuma makwancin mai gida wagan ta yanda ta zo ta bada ta bada first abin nan ɗinta me ake ce mashi FIO suke ce mashi ko wannan da suke bayarwa a goyen sanda FIR ake ce mashi kuma ne First Information Report FIR da ta kawo na farko to kaga ai ta riga ta gama da shi kawai saboda mutane su saba da wannan in an kawo maka ƙara ka ji ta bakin ɗayan duk yadda za a suranta ka ɗauka kawai sai ka ji ta bakin wancan ko shi sai annabi ya ce sai sai na Ali ya ce mashi ka ji abin ɗanka ya ce qala قد قال ابني ما ترى فصدقه ربيته في صغر افنقه yace dana ya faɗa abin da ya faɗa ka gaskata abin da ya faɗa amma kuma ni ma na rene shi tun yana ɗan yaro ina ci da shi ina kaiwa in kawo ufanniquhu wato ina ina daukan dawainiyarsa tauran ufaddihi wa tauran wan wan wanniquhu wanniku wa tsauran uniku ya ce wani lokaci ufaddihi na kan fansar da rayuwata don shi wa tsauran uniku wani lokaci kuma ina runguma da shi hatta idan shabba wasu wuya mafriku sai da ya girma ya zama wato a haɓashi ta fitar da gemu a ƙarar da nimalan fakuntu umfiku shi ne ba ni bashin wasu kuɗaɗe ina ciyar da kuɗaɗen walam akun bi malihi li usbiqu kuma ba na an shi kuɗin shi ne wai dan na cuce shi ba laula siba minhu wa laula rahaqu aqdil qadaa aqdil qadaa wallahi rabbi yarzuqu yace ba wai na an shi kuɗin sa dan ni na rigaye shi ko dan ina ganin yaro ne bai san kuɗi ba yace amma dai kayi hukuncin da kake ganin zaka yi Allah ya azurta shi فقال علي رضي الله عنه قد سمع القاضي ومن الله الفهم المال للشيخ جزاء بالنعم yace alkali ya saurari duka bayananku kuma ya fahimta Allah ya bashi fahimta to kudin da wannan dattijo ya karba wanda kai yaran nan kake cewa a sanadiyar kudin ka da kai ta bashi ne ka zama baka da ko kwandala yanzu to tsoho ya ci banza eh wa qad tasallaka wa qad tasallafat bi tafdilil qidam man ƙala ƙaulan ghaira za faqad zalam yace kuma abinda ka bayar yanzu ka biya wani bashi shi ta sallafta bi tafdilil qidam ka biya bashin abinda aka yi maka a baya ne yace duk wanda bai faɗa haka ba to mamugunci ne wajara fil hukmi kuma wanda ya faɗi ba haka ba yayi zalunci a hukunci wa bi sama hakam Allah wadaran hukuncin sa Allah ji kamalan musir sakwata ba dan ya mutu ba shine zaka je na cewa ka samu kuɗi ka biya bashi ka bada bashi ka aika lahira ka zubar da saura wai mai biyan bashi ka ba iyaye shine ka biya bashi to shine irin wannan shine kad tasallafta bi tafdilil qidam ka ba da bashi to shine kuma kai ma ƴaƴanka hidima mai kudin makaranta mai kayan abin nan koyan dinki masu zuwa shago koyan walda a ba su kudin hawa mashin a ba su abinci to wannan kuma kana ba da bashi ne kai ma sannan ka aika lahira shine kai sadaka kai kyauta ka ciyar wanda zaka gani gobe sai na ce ka zubar da saura shi ne wanda za ka ci ka sa shi ne ka zubar haji hikima ta dattawa ko dattawan malamai ya ce ka zubar da saura to kala da sana dawud bin amrin dabbi kala da sana ok tuna ganin bari mu bashi anan ko na'am yanzu za mu kawo kissar shi ma wani abu kilab shi ma kissar shi mashahuriya ce a cikin kissoshin abin nan masu masu ba da labarin ‘ya'yansu da iyaye. Na, sai matsallaka almuntaka min makarimil akhlaki wa ma'aliha wa mahmudi tsara'ikiha wallafar al'imamu abubakar al-khara'iqi wanda al-hafiz as-silafi ya rere za mu tashi daga lambar tarjama ta 178 shi yana magana akan ahuwa da alfanin ta ko qala dasana salih ibn ahmad ibn hanbal nan ne ko qala mal salih dan gida abdullahi dan ahmad dan hanbal yace qultu li abi yawman wata rana na ce da mahaifina inna fadlan al-anmati wani mutum mai suna fadlu falalu al'almati ja a ilaihi rajul wani mutum ya zo gare shi faƙala ya ce ija'alni fi hillin malam falalu ka taimaka min ka yafe mini kala la ja'altu ahadan fi hillin abadan ya ce ai ni babu yafiya al'amari na maɗa gaban Allah kawai ka cuce ni ka je ka yi gulmata ko ka zage ni ko ka min sharri ko ka sata min wani abu ban sani ba yanzu kawai ka zo ka ce wai in yafe maka ya ce wallahi babu yafiya kala da aka gaya ma Malam Ahmad Hanbali wannan magana fatabassama sai ya murmushi bai ce komai ba falamma madat ayyamun labari ne aka bashi da wasu bayan wasu kwanaki kala sai ce ya bunayya yace da Salihu kai dana marartu bi hadhihi al-ayati na karanta wannan ayat cikin suratul shura faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah fa nadartu fi tafsiriha Allah yace faman afa wanda ya yafiya wa aslaha ya gyara fa ajruhu ala Allah sakamakon shi na ga Allah fanazartu fi tafsiriha sai na binciki tafsirinta fa idza huwa sai na ga a ciki an ce idza kana yawmul qiyamati qama munadin fanada idan rana alkiyama tayi za a sa wani mala'ika ya tashi ya shela da cewa la yaqumu illa man kana ajruhu ala Allah kada wanda ya miƙe sai wanda ya zama ladansa na wurin Allah a dai wannan lokacin da aka kira mutanen fala ya ƙumu illa man afa babu wanda zai mike sai masu ahuwa a nan duniya faja'altu almayyita min fi hillin min darbihi iyaya malama da hanbali ce to daga nan da na karanta wannan sai na ce to mutanen da suka duke ni a gidan yari sanda aka kama shi aka matsalar khalqul qur'an wasun su ma sun mutu yace to na yafe musu yafe musu bulala aka dinga mai tsawon watanni 28 sai an mai bulala kullun sai ya sai ya shiga gaibuba sai ya suma sai da ya zama ma har ya daina jin zafi ma da adaka ma da ka'a da ka duk daya ana so kawai ya ce alkur'anu makhluk makhluk Allah gafarta mishi thumma ja'ala yaqulu sai Ahmad Ahmadi dinka cewa wa ma ala rajulin Allah yu'adhibu Allah bi sababihi ahadan me asaran mutum dan Allah bai azabtar da kowa a sanadiyarka ba cin riban me zaka yi in Allah ya sa wani wuta a sanadiyarka masu cewa ko kabarinka na ci da wuta wallan kafi kaza kaza kaza mutane ma tun daga nan sun wurga mutum ba wuta cewa kawai ai wallahi wani zaluncin da yi da an ji lahira wuta kawai za a kai shi shi mutum ya matar nashi zaluncin Allah sun riga sun zama kawai kamar yadda lauyoyi suke wa alƙalai za su riga su suranta mutumin da suke so a hukunta a matsayin kawai cewa ai ya riga ya yi laifi alƙali kamai kaza kawai ka cire kanshi kawai to haka mutane suke wa Allah wannan shi قال حدثنا صالح ابن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني هاشم ابن القاسم قال أخبرنا المبارك بن فضالة قال حدثني من سمع الحسن يقول وانا حديثي شكما يتي الحسن يناتشوا إذا جثت الأمم بين يدي الرب بين يدي رب العالمين وترى كل أمة جاثية كنكو idan al'ummomi suka gurfana a gaban Allah Ubangiji Madaukakin Sarki yawon alkiyamaci ranar alkiyama nudu sai a yi shela liyaqum man ajruhu ala Allah waɗanda ladan su ke wurin Allah su miki kowa ma ladan shi na wurin Allah amma wannan na musamman ne wala yaqumu illa man afa fi dunya babu wanda zai miƙe sai wanda ya zama a duniya mai ahuwa ne an cutar da shi yana ahuwa to haka jama'a musaba da ahuwa wa haddathana ali ibn harbin qala akhbarana abu muawiyah ad-darir wa muhammad ibn ubayd an al-amash an abi salih an abi hurairah qala قال النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله يجي وانا رواية تكين سيو مسلم اللهم أيما مؤمن سببته أو لعنته أو جلدته فجعلها زكاة ورحمة منذ الله صلى الله عليه وسلم يتبعين wato fushi sai ya faɗi wata magana mara kyau mara daɗi ga wani sai sabai suka ce ya manzo Allah yanzu wannan bawa da kace Allah ya la'ance shi ko Allah wadaransa ga bakinka mai tsarki in ta kama shi fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai na roki Allah ubangiji na nace mishi ya Allah ni mutum ne kamar sauran mutane ina yin fushi ina yin farin ciki idan nayi fushi har na faɗi ma wani bawa na ka mummunan magana wanda inda ba dan fushi ba zan faɗe ta ba Allah ka juya mai ta zama karama gare shi wannan dai yana cikin tausayi da rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ce ayyuma mu'minin sababtuhu na zage shi aw la'antuhu ko na tsine masa aw jalatuhu ko na buge shi faj'alha zakatan wa rahma ka sanya ta zama tsarki gare shi kuma ta zama rahama qala al-ajdab zakatan wa ajra maimakon wa rahma wa hadathana ibrahim ibn ibn abdullah ibn al-junayd qala yurwa an isma'il ibn muslim qala yana cewa qalat li arabiyatun bi makkah araka tatlubu al-adaba naga kana neman ladubba kana neman kyawawan dabi'u ka san su fa hal laka fi baitin wujuda fi sakhratin fazubira shin bana gaya maka labarin wani baitin waka da aka ganshi akan wata wani falalan dutse fazubira sai aka kwafe daga azzabur takaddu ko fa idha huwa da aka kwafe sai aka ji ga abinda mai waka yake fada ba a san waye fada ba wa ma sada man lam ya'fu an dhanbi sahibin wa in kana fi ijramihi yata'ammadu duk wanda baya yafe ma laifin dan uwansa da ya yi masa bai taɓa zama babban mutum wa ma sada bai zama babban mutum wane ne mallam ya afu an zambi sahibin wanda bai yafi malefin ɗan uwansa aboki makwabci ƙani ɗan uwa abokin ustazanci abokin kasuwa ɗan ajinku wanda kuke aiki wuri guda ko wane ne ya maka laifi ka dinga yafewa kana so ka zama babban mutum ka samu karama ka zama sayyidi wa in kana fi ijramihi ya ta'ammud ko da da gangan yake maka ko da ba kuskure ne aji ba ganganci ne ya zo da gudu ne yana gangace da abin hawa ya buga maka a jikin abin hawanka za ka ce ai ganganci ne ko da bai da birki ne ka yafe ɗin ba daɗi yafiyar tana da ɗaci a rai amma dai ta fi falala daman shi yake alheri yana da wahala kuma gani yana da wahala ko wani wani shaidanin ka zai dinga ce maka kakka yadda kakka yadda in ka yadda an cuce ka to kakka biya wannan shaidanin wa da sana nasur ibn dawud qala da sana abubakar muhammad ibn sinan al-aufi قال حدثنا هشام ابن يحيى حمام ابن يحيى قال اخبرنا قتاده عن حياج ابن عمران البرجمي ان غلاما لابيه ابقى wani bawa a gidansu ya gudu faj'ala Allah faj'ala lillahi alaihi in qadara alaihi la yaqta anna yadu sai ya rantsa da Allah cewa in ya kama shi sai yanke hannunsa falamma qadara alaihi kuma sai ya kama shi din ba asani ila Imran ibn Husayn sai ya aika ni gun malam Imran dan Husayn radiyallahu anhu fasa'altu ce Allah gafarta malam babana ne bawan shi ya gudu ya ji haushi ya fushe ce wallahi in na kama shi na yanke hannun shi yanzu kuma ya ga bai kamata ba me yayi fatawaka fasaltu faqala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhissu fi khutbatihi ala sadaqati wa yanha anil musla yace ni ji manzon Allah yana kwadaitawa cikin hudubarsa cewa a dinga sadaka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana al musla shine jiwo mutun rauni za a daki mutun a tsaga mishi baya ko a ko a ai kata-kata da jikinsa ko da ko bai da rai mur abaka falyata jawaz an gulami ka ce ma mahaifinka na ce ya yafe ma wannan bawan nasa wal yukaffir an yaminihi rantsuwar da yayi kuma ya mata kaffara wa ba'athani ila samura ibn jundub fa qala sai sake aika ni yana neman second opinion kenan ko yace a tugun samura to dan jundub radiyallahu anhu fa qala shi ma yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhisu fi qutbatihi ala sadaqa wa yanha anil musla فقل له فليتجاوز عن غلامه وليكفر عن يمينه فتود اي دايت وسميت ابا العباس المبرد ينشد التوبه من ينشد التوبه ابن الحمير من من الرجز ابيت الرجز wannan waka yana cewa in yumkinil dahru fasawfa antaqim aula fa innal afwa aula lil karam yace in yumkinil dahru idan na samu dama in an mini rashin mutunci na samu dama fa sofa an taƙimto zan rama aula ko kuma samu dama ba fa innal afwa aula lil karam na san cewa afwa ta fi dacewa da mutanen kirki wasa mitul mubarrid ya kulu ataba rajulun lil fadl ibn yahya ibn khalid fa qala lahu al fadl zamanin abbasiya kiran wannan cikin manyan wazirai sai ya ce masa ukibuka wa asbiru wa asiru ila mahabbatika ya ce zan zarge ka sannan kuma zan tafi zuwa ga ƙaunarka wa an shada sai ya faɗi waƙa cikin barul khafif innaha mahinatul kirami minan nasi idza tu'tibu min adh-dhanbi tabu wastaqamu 'ala al-mahabbati lil ikhwani fima yanubuhum wa anabu yace ita jarabawar da Allah yau mutanen kirki ita ce idhastu'ibu min adh-dhanbi tabu idan suka yi laifi aka nuna musu basu kyauta ba to sai su tuba daga wannan laifin wastaqamu alal mahabbati lil ikhwani kuma sai su tsayu akan kaunar waɗanda suka nuna musu kuskuren nasu fi ma yanubuhum wa anabu a cikin abin da ke kaiwa ya kawo tsakankanin su wato idan mutum ya nuna maka laifinka amma in kana son ka zama mutumin kirki to kai appreciating nasihar da ya maka da laifinka da ya nuna maka sannan kuma kada wannan ya sa ka yanke zumunci ko kauna daga ainihin gare shi sai ka ci gaba da mutunta shi ku ci gaba da zaman lafiya kuma ka dinga tuna falalar abin da ya maka na ainihin wato nasiha za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله